أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewa shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul guda da ke wannan unguwa ta gawan katare a nan birnin da magaram domin ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam na alhafiz abu muhammad abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi Allah subhanahu ta'ala ya ji kanshi wanda yau muna yammacin ranar alhamis wanda ya daidai da uku ga watan jimadal ula biyu biyu ga watan jimadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 445 wanda ya daidai da sha sha nawa sha shidda a sha shidda sha shidda ga wata na goma sha ɗaya miladiya ta 2022 2023 a darasin da ya gabata cikin wannan littafin mun ga muna ƙarshen hadisi da malam ya kawo mana mun gani a babul hadi hadisin ziyad bin jubair yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa ra'aitu bin umar yace ya ga abdullahi dan umar yarda Allah ta tabbata a gare shi a gare su yake cewa ya zo wajen wani mutum kad anaha badanatahu yanharuha ya zo ya kwantar da ya durkusar da raƙumin shi zai wato yanka shi zai soke shi faƙala ya ce iba'athaha qiyaman muqayyadatan sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ka tada shi sai tare da kadar mai mushi kawa hagum wannan ita ce sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a darasin da ya gabata mun gani da yanda ake yanka raƙumi ko kuma ake soke raƙumi wato za a tsira shi a tsaye a ɗar mai ƙahon shi ta hagum a ɗar mai ƙahon shi ta hagum sai a soke shi to wannan zai hiba shi damar ran shi ya huta da gaugawa bai nama in a durƙushe yake zaka gani zai sha wahala kahin ran shi ya huta mun ga nan a batura yadda suke yanka raƙumi daga an zo an durƙusa shi aka samu wata huƙa ce majini na huci daga an samu wani yayi wuluk haka sai a ɗauko gatari a buga kawai kaga an sare ka to amma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ta karantar shine a tsayar da shi sai a dar mai kafa hagu sai a soke shi daidai inda ake soke shi kenan nan da nan ran shi zai huta kenan yau zamu tashi babi na gaba malam yace babul ghusl lil muhrim baban da zai mana bayani game da wanka ga mutumin da yake da ihrami wanda ya dauki niyyar haji mutum zaka tayi haji sai zamanto to kayi wanka ko ba kayi ba wanka ka dauki harama haishi kana kan hanya ko kuma ka tayi ka isa makka shin kayi wanka ko ba kayi ba wanka to wannan baban malam shine zai kawo mana sannan kuma yana daga cikin malam da yayi mana irin wannan baban saboda mun sani game da mutumin da yake haishi akwai wasu abubuwa da aka hana shi irin abubuwa na kawa na abin da ya shafi shawa turare da sanya kaya wanda suke dimkakku irin kaya na yau da gobe na gida kenan duka wannan namiji an sa ya nisance su to kenan wani ya ce to tunda aka ce baka sa ba turare hawan kama kenan baka yi ba wani ya ce to hawan ka baka yi ba to sai shari'ar musulunci ta kawo mana wato babu laihi mutum zai yi wanka kamar yadda zan buga a wannan hadisi kenan malam nan da ya ce ma babu ghusl lil muhrim ya dora maka babe dan ya dauke maka mutumin da yake wahamin cewa me ihrami ba zai ba wanka ma kenan kaga an dauke ma wahamin wannan da kake yi an kore ma wannan wato shakkar taka sai malam yace al hadithul 40 ba'da al 200 an abdullah bin hunain anna abdullahi bin abbas wal miswar bin makhrama ikhtalafa bil abwa'i فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي, أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين قرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو مهرم فودع أبو أيوب يده على ثوب فطعطعه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يسب عليه الماء أسبب فصب على, على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا وتونن حديثي دق عبد الله دم حنين يرضى الله تتبتى أقريش yake cewa anna abdullahi bin abbas wal miswar bin makhrama ikhtalafa yace lalle abdullahi dan abbas da miswar dan makhrama ikhtalafa bil abwa sun yi sabani a wani wuri da ake ce ma al abwa ina ne ake ce ma al'abuwa wani wuri ne wanda yake tsakankanin wato makka da madina wanda ya fi kusa da ina da madina al'abuwa wuri ne wanda yake mashhuri a ɓangaren sira shi ne wurin da sira aka binne ha baban annabi mamma annabi sallallahu alaihi wasallama wurin da mahaifiya annabi sallallahu alaihi wasallama wato ta rasu yana wannan wurin shine tsakankanin makka da madina to a wannan wurin daidai wannan wurin abdullahi dan abbas da shi da almiswar ya suka samu sabani wani irin sabani ba irin sabani ba namu dan yau da gobe na ni da kai ko wance da wance na cewa an samu rashin fahimta akan wani abu na maslahar duniya a akan game da abin da ya shahi almuhrim mutumin da yake ihrami wanda wannan yake nuna mana su ma sun dauko ihrami ne suna kan hanyar zuwa haji to shin wanda yake da ihrami zai wanke zai yi wanka ko ko ba zai yi ba wanka fa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace ai wanda yake da ihrami yana iya wanke kanshi yaghsilu ra'sahu kenan zai iya wanke kanshi almiswar shi kuma yace ai la yaghsilu ra'sahu wanda yake da ihrami ba zai wanke kanshi ba to ka gani wato sabanin da suka samu su biyu kenan shi miswar ya tayi kan hanin cewa dukkan mutumin da ya zamanto ya dauki ihrami ba ya wanke kanshi ba saboda mi yana tunanin saboda lokacin da zaka wanke kanka la'alla ko wani gashi ya zamanto ya ciro ya zubu ko kuma wani abu makamancin haka sannan kuma yana daga cikin shi a fatawar shi cewa mutumin da yake da yake da ihrami tunda an ce kada ya sha turare kada ya sa turare duk wasu abubuwa na kawa an ce kada ya yi to a same shi wani ash'asa a gabara a same shi duk ya bi da ka gan shi ka san alama wannan abu cikin bulaguro yake ko kuma wato yana dauke da ihrami a shi a fatawa al-miswar to amma abdullahi dan abbas a fatawar shi ya ta yi kan halattin mutum yana iya wanke kanshi saboda menene saboda asali shi abdullahi dan abbas nan ya koma asali al'asul shine mutum ya wanke kanshi a koda yaushe kake to lokacin da shi komi a shari'ar musulunci asali shine al'ibaha asali akan abu shine halacci ya halatta kai sai abin da shari'ar musulunci ta kawo ta ce wannan abu haramun ne kada ka yi to daga yau ya zama haramun ba za ka yi ba kuma wannan yake nuna mana irin fiqihun abdullahi dan abbas ka gani fiqihun shi ya nuna ya dawo kan asali mutum yana iya wanke kanshi to sai suka aika Abdullahi bin Hunain zuwa wajen Abi Ayyub al-Ansari kenan duka suna kan hayyan Makka Abdullahi bin Hunain sai isko Abu Ayyub al-Ansari sai yace fawajadtuhu yace fawajadtuhu ya same shi yana yin wanka ya tasilu bainal karnaini yana yin wanka tsakankanin wato wasu itace guda biyu wa huwa yasturu bi thawbin ya sa wani tufa ya kare wato ba a gane shi wato wannan itace irin itace da ake ajiya bakin rijiya bakin rijiya zaka ga an ajiye ice guda anan guda anan irin masu masu kunnuwa an dora guda a saman su wanda wasu wanda suke daukar ruwa zaka ga a lokacin suke dora igiya suna mai sunan ice mai kunnuwa shishiki ko kuma wannan shishiki mai gaba gawa gawa ta halbi irin wannan to irin wannan to kuma ya sa wani sitira ya kare yana yin wanka saboda kan wani ya gane shi ya ce sai ya same shi anan ya ce fasallamtu alaihi ya na mushi sallama yana wanka faƙala man haza sai ya ce wane ne wannan faƙulutu sai ya ce ana abdullahi bin hunain ya ce ni ne abdullahi ɗan hunain arsalani ilaika abdullahi bin abbasin yas'aluka abdullahi dan abbas ya aiko ni zuwa gare ka yana tambaya yana tambayar ka kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim yaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wanke kanshi a lokacin da yake dauke da ihrami abi ayyub fawada abu ayyuba yadahu ala thawbin sai abi ayyub ya dora hannayen shi akan wannan tufa fata'ta'a sai ya yi ƙasa-ƙasa da ita hatta badali ra'asuhu har sai da ya bayyana ma wato abdullahi ɗan hunain ra'as kan shi wato yana wanka ya kare ba a gane shi da aka nuna mishi inda abdullahi abi ayyub yake da ya je ya mishi sallama ya ce wane ne wannan ya ce ni ne abdullahi ɗan hunain abdullahi ɗan abbas ya turo ni in tambaye ka yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanke kan shi a lokacin da yana da ihrami to sai ya dan sabke tufar kaɗan wato ya bar ana ganin kanshi sai ce sun maƙala insanin ya subu alaihi ilma sannan ya faɗi ga mutumin da yake zuba mishi ruwa yana yin wannan wankan usbub zubo mini fa sabba ala ra'si ya zuba mishi ruwa a saman kanshi sun maharraka ra'sahu bi yadayhi sannan sai ya taku ya kanshi da hannayen shi fa aqbala bihima wa adbara ya gabato da su ya ji koma baya da su kenan ya gwada mishi yaya ake wanke kai irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya musu yace sun maƙala sannan yace haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya fa'al haka naga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi to ka gani kenan shikenan an samu fatawa nan a wannan hadisi za mu gani abubuwa da yawa abu na farko zan mu gani ya halatta ga mutumin da suka samu saɓani akan wata matsala ta addini shine su koma wajen wanda suka yafi su sani akan wannan matsala don yayi musu bayani kaga nan abdullahi dan abbas da shi da almiswar suka samu saɓanin cewa shin me ihrami ya wanke kanshi ko ko ba ya wanke ba ka gani shi yace yana wanke shi yace bai wankewa yace to shikenan ga abi ayyub al-ansari wanda mun sani abi ayyub al-ansari yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun wanda suka shiga musulunci ya halarci bai'a bai'a ta biyu da aka yi da dare a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama haka da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo madina a gidan abi ayyub al-ansari ya zamna ka gani yana daga cikin magabata wanda suka yi rigai karɓar abin da ya shahi addinin musulunci suka je suka tambaye shi to da suka je da aka tura wani ya tambaye shi shine abdullahi dan hunain sai iske shi yana wanka yana wanka ya mishi sallama da ya mishi sallama ya amsa mishi ya ce wane ne wannan kaga wannan kuma zan mu gani anan babu laifi mutumin da ka isko yana wanka ka mishi sallama ko ka mishi magana ya amsa da sabanin irin yadda galgajiya ake cewa idan kana hammam kana bayan ɗaki ko kuma kana wanka baka magana to kaga wannan ya kore mana wannan wato abin da ya shafi aqida annabi sallallahu alaihi wasallam kai shi ummu ummu hane ta isko shi yana wanka da tai sallama annabi ya ce mata marhaban bi bi ummu hane idan kai ne kana wanka sai wani ya ma sallama kana iya ka mishi magana abinda ake so in a ban daki ne ba a so ka ambaci sunan Allah amma dan kai hira da wani wani ya shigo kana cikin ban daki na daki wani ya shigo ka ce kai waye anan saboda ka ajiye janye ma saluraka ya ce a wane ne to shi kenan wane ne to tsaya ha'un huto ko kuma kaza ko kuma abin da kake nema ka yi kaza babu laifi ka yi hira kana amma babu laifi ga ambaci suna Allah ne a cikin hammam ba ba ai idan kaga wannan ya nuna mana ana magana lokacin da kake wanka ko kuma lokacin da kake wata arwalla ko wani abu makamancin haka zaka ga wani yana arwalla ko yana wanka in ka mishi magana zaka ji yana maka kenan wannan ya nuna mana ana haka sai ce fa wada abi ayyub al-ansari thawbahu ala thawb yadahu ala thawbin fata'ata hatta bada li rasu yace sai abi ayyub ya dora hannun shi akan wannan tufa ya dan sabke ta har sai da ya bayyana mishi kanshi idan ka gani kuma babu laihi dan wani kana wanka ya ga kanka ya ga kanka amma kuma abinda zan mu fahimta anan kuma shine idan zaka yi wanka ana so ka sitirce da wani abu ka je ka koma ko ka shiga hammam in kuma hili ne ka je nesa inda ba wanda yake ganin ka a nesan ma ka koma wani bayan wata itaciya misali ya zamanto ta sitira wato daga kai wanda idan ka duba magabata a da lokacin da su ta biyan bukatar su dole sun shiga sun tayi wajen wani korami an je tukun za a je a biya bukata inda babu wato wanda zai iske su yace sun maqala li insanin yasubbu alaihi lima sannan ya faɗi ga mutumin da yake zubo mushi ruwa kaga yana wanka amma ba yake zuba mushi ruwa wani yake zubo mishi amma miye ya sha makance tsakankanin shi da wannan mutumin kana nan an sa rido amma zai iya dagawa misali ya zuba ma ruwa wani zubo muni ya zuba maka ina wannan kuma taimakakke ni ya ce babu lahi ko da kwa a ko ina mutum yana iya neman taimakon wani shine yace subu alaihi alma usbub zuba mani wannan ruwa fa sabba ala ra'sihi sai zuba mishi wannan ruwa akan shi summa harraka ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara kenan tambayar da ya mishi yaya annabi yake wanke kai sai gwada mishi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanke kanshi kuma kana ga yana daga cikin wato abinda suka zo su tambaya dai suka isko shi mi yana yi kaga hikima ubangiji subhanahu wataala can suna tahiya ne misali a tawaga wanda ka sani ana tahiya irin ayari mafiya majmu'a majmu'a majmu'a ne saboda mutanen da yawa wasu suna can sun yi sabani suka ce to bari a je a tambayo abi ayyuba al-ansari da aka zo sai aka isko shi yana wanka to faduwa ta zo daidai da zaman yaya annabi yake wanke kai to zo gashi aka zuba mishi ruwa ya gwada mishi yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake wato wanke kanshi shine ya harraka ya kai ya je da hannayen shi baya ya je da su gaba yace mishi haka za kana yaf'alu sallallahu alaihi wa sallama haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana wanke kanshi kina wannan hadisin yana mana nuni akan abin da ya shahi wanke kai game da mutumin da yake ihrami babu laihi kana iya kai wanka kana iya ka wanke kanka abin da ya shahi mahzuratul hajj shine irin ka shafa turare ko ka sa kayanka irin na abin da ya shahi yau da gobe na gida to wannan shine wato bai dacewa sai malam yace babu fashil hajji ila al-umra wato sai ya bude mana a wannan a wannan baban kaga hadisi ɗaya ya kawo mana sai bude mana sabon babi yace babu fashil hajji ila al-umra baban da zai yi mana bayani game da sauya niyya haji ta koma umara sauya niyya haji ta koma umara kai ne da zakka ta yi hajji daga nan kawai da aka zo miƙati sai ka ce labbaik Allahumma hajjan zakka je hajji an zo ana ta talbiya aka zo makka sai da aka zo ka samu wato malam Ismail yana an kadirema yace hoyin tamattu'i yana da falala sosai kamar yadda muka gani babu laihi to yanzu sai kai tahwilin niyya sai ka sake niyya ka ce to da hajji zan yi yanzu na maida ta umara to wannan baban zai mana bayani akan wannan kenan sai ka gama umara mustaqilla sannan kuma ka yi hajji daban kamar yadda yake a siffata wato abin da ya shahi mutumin da yake tamattu'i malam yace alhadisu alhadi wa 40 ba'da almi'ataini an jabir bin abdullah radiyallahu anhu قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال أهللت أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها أمرا فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق ننطلق إلى منى وذ- وذكروا أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي هدي لأحللت وحادت عائشة فنسكت مناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت لم تطف البيت بيتي فقالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد ال- عبد الرحمن بن أبي بكر يخ- أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وتوانا حديثي malam ya kawo mana shi wato don ya nuna mana kenan hukuncin sake niyya hajji ta koma umara don mutum ya koma mine mutamatti'i don ka koma kenan tamattu'i wato a hajji sai malam yake cewa an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullahi rad- yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa a hallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa ashabahu bil hajji annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi sun dau ihrami sun dau niyya a miƙati da hajji wato idan aka ce a halla shine rafi'us saut lokacin da zaka daga murya saboda idan aka zo niyya hajji muka ce ita ce ake bayyanawa kace labbaik allahumma hajjan ko kuma idan uwara ce kace labbaik allahumma umra kina annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabban shi sun dau niyya hajji sun yi ihrami wannan kuma ya kasance a shekara ta nawa shekara ta goma a hajjatul wada hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi ta bankwana sai ke cewa walaysa ma ahadin minhum hadiyun a tare da sahabban gabaki ɗaya babu wanda ya zo da hadaye shi ghairan nabi sallallahu alaihi wasallama in ba annabi sallallahu alaihi wasallama wa talha da talha wanda wannan hadisin na Jabir kadai ya kawo mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da Talha kadai suke da wato hadaya hadisin baya da muka gani kuma ya nuna mana cewa wanda suka zo da hadaya ɗan kaɗan ne daga Annabi sai ɗaiɗaiku kaga kenan Talha yana ciki yana cikin wanda suka zo da hadayarsu yace wa qadima aliyun min al-yaman ali yarda Allah ta tabbata a gare shi shi kuma ya gabato daga birnin yaman to shi da ya gabato daga yaman da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama sun tai da ya zo yin talbiyar shi sai ce ahlaltu bima ahalla bihi annabi sallallahu alaihi wasallam to nayi niyyar hajji irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam irin yin niyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to kenan kaga shi bai ce ba labbaik allahumma hajjan ko kuma labbaik allahumma umra sai ya zo ina zai san wace hajji ce ya dauko sai ya zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallama ashabahu an yaj'aluha umra sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira sahabban shi yace gabaki ɗaya kowa ya maida ta umara fa yatufu su je su yi tawafi thumma yaksuru sannan su je su yi sassaye wa yahillu sannan su je su yi sun samu ihlali kenan su hudda wato ihramun sai ce amma dai sai dai mi illa man kana ma'ahu hadiyun sai dai mutumin da ya kasance wato yana da wato abin da ya shahi hadaya kenan wanda ya zo da hadaya shi ba zai yi ba zai maida ba hajjin shi ta koma umara saboda mi saboda saqal hadi mun gani hadisin a baya ya janyo hadaya idan ka zo da hadaya kuma Allah subhanahu wataala yace wala taqsur wala tahluqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi yablugha al-hadi mahilla idan kaga dole kai idan ka zo da hadaya dole sai ba za ka iya mai da hajjin ka ba ta koma wato umara sai dole a ranar sallah ka sabke hajjin ka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to dukkan wanda bai zo ba da hadaye shi to ya tsaya shi a ihramin shi amma sahabbai gabaki ɗaya kowa ya mai da ta umara faƙalu sai sahabbai suka ce abin sai ɗan yauni a kansu ce nan taliko ilamina wa zakaru ahadina ya kutur ce ya rasu yanzu mu samu ihlali ga baki daya komi ya halatta gare mu abin da ya shahi sa turare mu sanya mu sanya tufar gida mutum ya je ga iyalin shi suka ce ya rasulullah to kuma zan mu tayi ana gobe misali mina za a hutan mina kuma mutum ya kusanci iyalin shi ya iya tahiya ya je mina sai fa balaga zalikan nabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan yaji labari yaje wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu yace ni ma da in ba da da jiya ta zata dawo yau ko kuma da na san haka lamarin zai kasance yace da bazan janyo bazan janyo ba hadaya in zo da ita kenan ni ma da na me da ta umara ya ce walaula anna ma'ayya hadi in ba tare da in ba da in ba dan ba ina tare da hadayar wannan ba ya ce la ahlaltu nima da na hallale na me da wannan hajjin tawo umara na sabke in yaso lokacin haji yazo in yazo sai ayi labbaik allahumma hajjan ahuta wa hadat aisha a wannan lokaci kuma aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama sai al'ada ta zo mata fa nasakatil manasika kullaha sai ta je duka aikin hajji da aka yi aka yi da ita ga baki daya gaira annaha lam tatuqil bait sai dai kawai abinda bata yi ba shine bata je bata yi tawafi saboda tana cikin al'ada fa qalat qalat sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah dan taliquna bi hajjatin wa umra yanzu za ku koma ga baki daya kowa ya zo yayi hajji da umara wa an taliqu bi hajjin ni kuma in koma da hajji kadai nayi fa amara abdurrahman bin abi bakar an ya kuru ma'aha ila tan'im sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci abdurrahman dan abubakar dan uwanta ya je da ita zuwa wani waje da ake ce ma tan'im fa'tamarat ba'da al-hajj ta dauko niyya kenan ta zo ta yi umara ita ma dan ta samu wato yanda mutane suka yi hajji da umara a wannan shekara wannan shine tarjama wannan hadisi Jabir dan Abdullahi yake ba mu labarin cewa da aka zo an yi niyya hajji an taho wasu sun zo da hadaya wasu ba su zo ba da hadaya aliyu ya ga Allah ta tabbata a gare shi shi daga yaman ya zo saboda ya je ya koro wasu dabbobi na annabi sallallahu alaihi wasallam guda 30 da 30 da da bakwai da bakwai 37 da ya zo miƙati zai yi niyya sai ya ce to ahlaltu bima ahalla bihi annabi sallallahu alaihi wasallam to ni na dauki niyyata da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kenan ka gani wannan malamai suka ce shin nan ali ya san tun lokacin ya san kenan hajji nau'i nau'i ce akwai nau'i na ifradi akwai na tamattu'i akwai na qairani to yana so yayi wanne zai yi kuma yana so yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ahlaltu bima ahalla bi annabi sallallahu alaihi wasallam to na dauki niyya da irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wato niyyar shi ta hajji to da aka zo an kusa shiga makka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma sahabbai baki daya duk wanda bai zo ba da wato abin da ya shayi hadaya shi to ya maida wannan umara duk mutumin da bai zo ba da hadaya ai mun ce ana idan zaka tayi haji kana iya ka ja wato hadayarka ka tahi da ita idan ka zama to an yi da haji ka yanka ta wanda sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake sai annabi ya ce to duk wanda bai zo ba da ita ya ajiye wannan niyyar tashi ta hajji da yace labbaik allahumma hajjan to yanzu ya ce ya maida ta umara ya je yayi umara shine yace ya je yayi tawafi yayi sa'ayi yayi sassaye sannan kuma ya zamanto ya huta daga abin da ya shahi wato ihrami sai lokacin hajji in yayi ranar takwas ga wata in ya so kuma sai ayi labbaik allahumma hajjan daga nan inda ake a tahi wato abin da ya shahi mina to mun gani a wancan ruwaya mun ga ruwaya a baya wanda ɗaya daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo take ce ma ya rasulullah shin mutane sun zo kowa ya aje kai kuma baka aje ba anan ma annabi ya ce mata yace saboda ya zo da hadaya to kaga nan ma sai mutane suka yi abin ya darme musu kai kuma suke jin yauni shin yanzu za a zo ana cikin aikin hajji bancin an ce musu da sanya turare bai dacewa mutum ya kusanci iyalin shi bai dacewa kaza da kaza sai suka ce to yanzu mutum ya je ya kusanci iyalin shi misali ka kusanci iyalinka kuma gashi za a ta yi aikin haiki a gobe a ce za a kuta a ta yi aikin haiki shine suke cewa tantaliqu ila mina wa zakaru ahaduna yaqturu ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin haka da ya ji ya ce musu to law istaqbaltu min amri mastadbartu ni ma fa da a ce lamarin haka zai zo ya zo ya same ni a haka ya ce ma a hadaitu wala ma suktul hadi a wata ruwaya ya ce da ba zan zo ba da hadaya da ba zan janyo hadayan nan in zo ba da nima na ne da wannan hajjin tawo ta koma umara na yi irin taku kaga inda karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam zaka gani a di wurare da yawa idan sahabbai suka yi abu suka zo suna ɗarɗar wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar musu da hankali yanzu wanda ya je yayi ruqiyya da suratul fatiha da yazo an bashi sakamako yace ba ya taba ba sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo yace ya rasulullahi kaza kaza na aikata yace wa ya sanar da kai cewa wannan ruqiyya ce yace to a cikin abin da aka baka nima dan mu haka kuma irin sahabbai lokacin da suka suna kan hanyar su ta haji aka samu jakin jeji aka je aka buge shi aka samu nama to ka san mai ihrami bai harauta to wanda yayi harauta bai da ihrami shi bai dauko baniya da aka zo jihar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a ba za su ci ba saboda he sun zo sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu lokacin da yazo zai kamo akwai wani wanda ya nuna mishi cewa ga wani abin harauta je ka kamo mana aka ce a'a babu lokacin da zai kamo akwai wanda ya taimaka mashi da sanda ko da dutse ya gaugawa kai ya tsere ya baso shi muci aka ce babu annabi ya ce to babu lahi a ci ni ma a dan mun to ka gani wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kwantar ma da sahabbai hankali to wanda shi yasa nan yace law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahadaitu walaula walaula anna ma'iya hadiyun la ahlaltu yace in ba dan ina tare da wato hadayawa da na yi tahalluli ni ma ku. nan laula ba irin laular da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya hada akwai wata laula da a ce da in ba dan kaza ba da na yi kaza ba irin wannan ba wannan mai bude ma kohon shedani ta cewa ka ringa wannan wannan ta alkhairi ce ta aikin alkhairi ce babu laihi irin wannan cewa in ba dan kaza ba ni ma da na ƙara kaza amma ba irin baka ce kai dama kana nadama cewa dama ni ma ban yi ba kaza in ba dan yi kaza da nayi kaza ne wannan abu ya same ni to wannan kaga sai a fara bincika tauhidin ka da wannan malam yace wa harat aisha a wannan tahiya aisha da Allah ta tabbata a gare ta al'ada ta tazo mata da al'ada ta zo mata to mun san wadda take al'ada ita kuma batta shiga masallaci batta abin da ya shahi zuwa ihrami ta yi tawafi saboda tawafi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha lana al-kalam aw kama qala cewa tawafi da da ake yi na Ka'aba sallaci kamar sallaci shi yasa hidar wallahi zakai in kana yi arwallaka ta kare ka je kai to aka ce in ka zo kai kana iya ci gaba ba irin na sallah bane in arwallaka ta kare sai ka sai ka saki kuma tawafi sai Allah yayi halitta mana muna iya mi wani zanci babu laihi a tawafi kai da wani kuna tawafi ku yi magana wanda sallah kuma ai ba ai to tawafi he da tsarki to ita Aisha kuma he al'ada ta zo mata al'ada da ta zo mata fa nasakatil manasika kullaha duka aikin haji da aika tashi aka yi aikin haji duka tayi amma mene bata samu ba ta je ta yi tawafi dan ta yi umara saboda aikin haji a ina ake a makka a makka a ina ba cikin harami ba ba cikin masallaci ba saboda daga makka mina ake tahiya daga mina a tayi arafa daga arafa a dawo muzdalifa daga muzdalifa a dawo mina a je a yi juha kaga duka bai da alaka da wato abin da ya shayi harami shi yasa mace idan ta tayi makka al'ada ta zo mata sai ta jinkirta abin da ya shahi shiga masallaci da tawafi amma lokacin haji in tayi he ta tayi da hajjin ta hajjin ta kuma wato tayi to Aisha haka tayi da aka sabko Aisha sai take cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah tanqaliquna bi hajjatin wa umra yanzu ga baki ɗaya za mu koma madina ko ku koma kun yi hajji ga umara kaga masu neman alkhairi masu rigai-rigai kai da ya ce kawai to ya za a yi haka Allah ya kadarta mana kaga ita neman halli take yaya za a yi to ya rasulallah ga shi ga baki ɗaya matanka ga baki ɗaya wanda suka zo za su yi hajji da umara jama'a sun yi hajji da umara ni kuma in koma da hajji kadai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarci abdurrahman bin abi bakar wato dan uwanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaje da ita wajen tan'im tan'im wuri ne wani yanzu masallaci ne wurin ana ce mishi masjid aisha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace aje wajen wannan he kuma da aka gina masallaci aka samu shi masjid aisha saboda nan aisha ta zo ta dauki wato abin da ya shahi umara to tan'im idan kana makka zaka dauki umara abinda ake so shine ka huta waje wajen mi wajen harami wajen harami saboda harami akwai hudud akwai inda cikin makka ne ko da ba masallaci ba kake ciki amma nan harami ne yana da hukuncin harami to idan zaka yi umara in anan ciki kake baka tashi ba daga nan kawai kace ka ta yi umara a sai ka huta daga cikin harami ka je ka yi niyyar ka a can yi ka zo to wannan wajen tan'im wato shine yanzu mutane suke zuwa nan suna daukan umara in a makka suka zo misali alhazai wasu in suka tai bayan hajji an dan kwana biyu mutum yana son yayi umara sai kaga ya je tan'im duk da ba tan'im ba kadai zaka tai daga kowane bangare inda ya hima kusa huta daga harami daga gabas ko daga yamma ko daga gusum ko daga arewa ba dole ba sai ka je wannan wurin tan'im nan zaka ce ka je ka yi wato niyya tukun ka zo nan amma dai idan wani waje ya yi kusa da kai in tan'im ya yi kusa da kai kenan hika ta hinan wato ka ɗauko wato niyya ta umara sai ka zo ka yi umara to aisha da ta zamanto ta tsarkaka sai ta ɗauko niyya annabi ya tura ta da abdurrahman suka ta yi nan ta ɗauko niyya sai ta zo ta yi umara kenan kaga ita ma ta samu ta dace tahiya da hajji da umara a karkashin wannan hadisin malamai suke cewa kaga na annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai su sabke wannan hajjin ta su ta koma mi ta koma umara shi yasa malamai suke cewa abin da yafi dacewa ga mutumin da ya tayi hajji shine yayi tamattu bari ma wasu suke ganin wajibi ne wasu malamai suka ce hatta su Umar can ai baya mun gani Umar bin Khattab suna hana mutane su yi mi su yi tamattu'i suka ce da sun yi wukufi akan wannan hadisin da ba za su hana mutane ba saboda hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadi da da shi ma ya san haka lamarin zai da bai janyo ba wato hadaya bai zo ba da ita ina abin da yafi game da mutumin da ya shi makka shine yayi tamattu'i kai tamattu'i yana da lada sosai sannan kuma babu laihi ka tahi da niyya haji idan ka tahi da niyya haji kana so ka mira ta umara babu lahi kana iya sauya niyya kamar yadda muka gani kenan a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sahabbai wato su sake niyyarsu a cikin wannan hadisin dai zan mu gani halaccin yin talbiya tun harko malam yace a hallan nabi sallallahu alaihi wasallam ya daga wato abin da ya shahi sautin shi da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik duk wanda ya tayi hajji lokacin da ka ɗauki niyya ka ɗauki a miƙaci wannan labbaik Allahumma labbaik zaka yi ta memetawa haka kuma wajabcin yin ihrami ga mutumin da ya nufaci haji ko kuma umara ko kuma zai yi haji da umara a tare kenan dole ya sa ihramin shi ya ɗauki niyya sannan kuma yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mutum in zai je inda dama ya ja wato hadaye shi ya tahi in ya kasance ƙarinan ne zai yi ko kuma tamattu'i ne zai yi musamman da ya ƙarin shi ne ka ja hadayarka ka tayi wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama in kuma Allah bai kadarta ma ba haka nan in ka je can ka iya siye wato ka yanka ka yi sadaka a yi sadaka da wannan sannan kuma a nan hadisin nan zan gani saba ma mutanen jahiliya kamar yadda mun gaye shi a baya cewa mutanen jahiliya suna ganin bai dacewa a ayyamul hajji watan hajji mutum yayi umara kaga da aka zo annabi cewa mai sahabbai duka kowa ya maida ta umara dukkan wanda bai zo ba kaga wannan an saba ma mi jahiliya zuwa jahiliya babban ai babban aibi ne a ce kayi umara lokacin haji to kaga musulunci he kore wannan da'awa ta abin da ya shahi wato jahiliya haka kuma zamu gani a cikin wannan hadisin ga mace da al'ada ta zo mata babu lahi ta dan jinkirta wato game da abin da ya shahi yin tawafi amma aikin hajji za ta iya zuwa ta yi gaba daya amma in ta kama irin malamai sun yi fatawa irin yanzu misali an tahi daga nan Niger ko Nigeria an hau jirgi an tahi sai mace a cikin tawaga ko al'ada ta zo mata kuma ga jele an ce gobe za a tashi kuma jirgin ya tsaya saboda ita ba zai tsaya ba to wasu malamai suka ce babu laihi a wannan halin da take tana iya ta yi wanka ta tsabtace jikinta ta je ta yi tsawafi wato ta dawo a tahi wato da ita wasu malamai haka suka ce tana iya wato zuwa ta yi kenan inda rura ta kama amma in ba da rura ba wadda take cikin al'ada sai ta yi haƙuri har lokacin al'adar ta da ya kare sai ta je ta yi tsawafinta amma kuma aikin hajji duka tana iya yi wannan bayya wato halal bayya haramta mata wato yin aikin hajjinta saboda daman ba cikin abin da ya shahi ihrami bane kuma zan mu gani cewa mutumin da yake makka idan zai dauki umara ina zai tai wajen harami zaka tai wajen harami ka dauko umara ka tawo amma idan haji cewa mun gani a baya idan haji ce daga ina zaka dauka daga inda kake kawai daga inda kake in a hotel aka sarke ku daga nan kawai zaka ce labbaik allahumma hajjan ka sa ihramin ka kai wanka labbaik allahumma hajjan kan hinin mina haka nan zakkai inda gidan in a makka kake daman gari kana gidanka aka ce yau mina shikenan ka shiga hammam ka yi wanka ka sa ihrami ka huto labbaik allahumma hajjan ka tahi wato aikin haji daga an sabko kuma kai hakka dawo gida ka zama wato wannan sai hadisi na gaba malam yake cewa alhadisu sani wal arba'una ba'da al mi'atayn an jabir radiyallahu anhu qala قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك حجا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرا وتونا حديثي شما رواية لغا جابر يرجع الله تتبتا أغريشي يكي تشوى قدمنا من قباتو تارد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول الهالي مومنا تشوى لبيك حجا وتسندو كنية لحجي sun ɗauki niyya da hajji fa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce su faja'alnaha umra sai suka sanya ta wato abin da ya shahi umara kaga shi ma wannan hadisin yana mana nuni akan mi cewa mutumin da yake haji mutumin da yake ya ɗauki niyya haji zai iya maida ta umara zai iya maida ta umara ya je yayi umara idan lokacin huta haji yayi shine ranar takwas ga wata za a tahi mina saboda aje a kwana a can a shirya daga can kuma a huce ina a huce arfa to a lokacin kuma sai ce labbaik allahumma hajjan sai ya tahi sai ya tahi idan shi aikin hajji kamar yadda muka ce ba a ba a harami bane ake yi a harami wannan tsawafi ne da sa'ayi da wannan ake yi a huta ne ake yi a wani wasu gonakai ne misali za a huta bangare kamar da ba cikin gari bane wa yanzu makka ce ta girma ta tahi har wurin wato gari ya fara iske shi za a tahi mina to kuma wannan wajen ya huta daga hududul haram ya huta daga cikin harami a tahi mina daga mina kuma a tahi can arfa dan arfa ita ta yi nisa can ne za a tahi gona arfa daga can kuma a dawo muzdalifa ita ma waje ne hili kawai idan Allah subhanahu wataala anan ne duka wato mutum zai yi wato abin da ya shafi hajjin shi kina wannan hadisin jabir yana nuna mana cewa da suka zo tare da nabi sallallahu alaihi wasallama suka zo makka a hajjatul wada sun yi dauki niyya da mi da hajji suna labbaik allahumma hajjan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umurce su da su sauya niyyar su daga hajji ta koma umara dan su koma mi dan su koma mutamatti'in dan su koma sun yi wato nau'i na hajji shine at-tamattu'i kenan wannan amma ya takaita ga mutumin da bai janyo hadaya ba ga mutumin da bai janyo ba wato abin da ya shahi hadaya sai mala yace al hadisu thalith wal arba'un ba'da al mi'atayn wa ana abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الهجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرا فقالوا يا رسول الله أي الحل فقال الحل كله وتوانا شما رواية دقى عبد الله دان عباس دان ينونا منا mutumin da yake dauke da niyyar haji yana iya maida ta umara yake cewa kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa ashabuhu sabihata rabi'atin min dhilhijja muhillina bil hajji annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi sun gabato makka a safiyar 4 ga watan zulhijja annabi sallallahu alaihi wasallam 25 ga watan zulqa'ida ya iso miƙati ya huto daga madina 25 zawwa wato 9 ga 4 ga wata kwana nawa kenan yi kwana tara kwana tara yayi annabi sallallahu alaihi wasallam hanyar shi daga daga madina zuwa makka wanda a yanzu duka awa uku ta kaga amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya kwana tara ana tahiya in a jirgi ne yanzu ɗan minti 30 ma ka iso minti 30 ka iso ko kuma awa guda to annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo a hudu ga watan zulhijja sahabbai duk sun yi wato nam zulhijja haka ne su sahabbai sun sun dauki niyya ta hajji fa amarahum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce su an yaj'aluha umra su maida ta umara fa qalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah alhillu ayyul hillu wani irin tahalili ne zan mi an ce mu maida hajjin mu umara wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu alhillu kullu gabaki ɗaya idan kuka maida ta umara kuka samu tahalili duka komi da wanda yake haramun a gare ka wanda kake muhrim wanda kake da ihrami yanzu ya dawo halal kamar sun yi mamaki ne cewa ya rasulullah gashiwa duka an zo hudu ga wata sura kwana nawa a huta haji kwana uku takwas ga wata za a huta an ce to kuma a yi tahalili a hudda a je a yi sassaye a hudda kaya an samu wato ihlal suka ce to ya rasulullah wani irin alhil wani iri gabaki ɗaya mutum dukkan da abinda aka ce kakka sa turare kada ka yi aski kada ka kusanci iyali a ce yanzu gabaki ɗaya duka ya dawo sai ce i alhillu kullu gabaki ɗaya komi da komi ya halatta ai shi yasa waccan ruwaya yace suka ce mishi yanzu ya rasulullah mun tahi wato alhali ɗayan mu ya kusanci iyalin su an huta aikin haji kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa dukkan komi abin da ya kasance da haramun ne a wajen a tare da su lokacin da suke da ihrami yanzu ya dawo halal dukkan mutumin da ya zamanto ya sabke kenan yayi alhil kenan wannan dalili ne akan wajibcin mutum idan ya ga dama zai iya mai da niyya hajjin shi ta koma umara haka kuma mutumin da yake tamattu'i idan ka dauki umara ka je daga an sabke kayi aski ka sabka daga wannan duk abin da ya kasance da haramun a tare da kai yanzu ya dawo halal kana iya ka sa turare ka sa kayan ka na gida ka kusanci iyali ka cire harcen ka yi aski kai komi dukkan da abin da yake mahzuratul hajj ka je yi farauta dukkan abubuwan da yake mahzurat yanzu ya dawo wato ba mahzur ba haka kuma a wannan hadisi kaga zan mu gani cewa wajabcin tambaya ga mutumin da yake shakka akan abu idan kana shakka akan abu shine kayi tambaya dan a kore ma wannan shakka a baka wato abin da ya shahi dalili wanda yake ingatacce haka kuma ya nuna mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo tun daga ranar 25 ga watan zulqa'ida suka huto yaushe suka shigo makka shine ranar 4 ga watan zulhijja ranar 4 ga watan zulhijja suka shigo makka suka yi kwana tara akan hanya wato daga daga madina zuwa wato makka hadisi na gaba malam yake cewa an urwata bin zubair قال سئل أسامة بن, أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص العنق انبساط السير والنص فوق ذلك وتوانا حديثي شما رواية daga عروة dan Zubair yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa su'ila usamatu bin zaid an tambayi usama dan zaid yace wa ana jalis ni kuma ina nan a zaune me aka tambaye shi shine kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasiru hina dafa'a yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana tafiya lokacin da ya sabko daga arfa zawwa muzdalifa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sabko daga arfa zawwa muzdalifa yaya ya kasance yana tafiya qala sai yace kana yasiru al'anaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tahiya sannu sannu saboda cinkoso yayi yawa yana tahiya sannu sannu yace fa iza wajada fajwatan idan ya samu sarari ya samu waje wanda yake mai yalwa yace nassa sai yayi ƙara tahiya shi ya dan ƙara gaugawa wato wannan hadisin kana ga yanda sahabbai yanda suke neman koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta wai yaya annabi ya kasance yana tahiya lokacin da yana haijin nan da aka je arfa za a dawo daga arfa yaya annabi ya kasance saboda cunkoso ke da kwai da yawa lasiya ma kuma a irin yanzu zamanin mu wanda za a je a yi haji musamman da mutum miliyan biyu miliyan uku a ce sun je haji kuma mutum miliyan biyu a ce suna waje guda ranar arfa mutum miliyan biyu ko sama da miliyan biyu a waje guda ana nan duka an zo to in aka taso wani irin cinciron da zai banda motoci wanda ake daukan mutane shi yasa ko ina zaka gani motoci ne motoci special ke da kwai Allah saka ma Saudiya hukumar Saudiya da alkhairi wato zaka gani irin yanda suka tanada tsara aikin haji da a ce irin wasu kasashe ne kawai kai dai abin sai dai a hankali amma dai wasu komi an zamanto an tsira babu ta yanda za a ce an ta yi haji an huta haji an mance wasu alhassai duk duniya daga kowace ƙasa ake tahiya to kuma kowanne an yi tsarin masu kula da su daga garinku tun daga madina motocin da za su kai ku makka bis bis bis kai bis nawa za ta ɗauki mutum miliyan biyu ko miliyan uku kaga ba kaɗan ba ne ba shi yasa an aka ida hajji in ka shiga maka wata ran kana hutawa bayan gari maka zaka iske katan kare cike da bisoshi da bis bis bis bis sun yi alisawa baka iya alisawa su kuma ba a tada su ba sai yaushe sai hajji ta maso sai hajji ta maso kuma a tada su wadda zata yi ta yi wadda ba ta yi kuma a kai ta shara wadda kuma sun yi expire daga nan ma in akwai mai rodi babu mai rodi barantar ba nan bane ba a kawo nan ana sai da muku karawunan rodi ko kuma mai kawai a can zaka gansa an bar babu yau kowa ya wadatu da su ya za ba ka kato biskai nan ne an baka yi ka sa ka je ka taimaka ma university a ringa kai cidiya a ringa kai su to su can kawai dai a jingine kawai a so sabbi saboda ba a zo ba ana ta iya za a kai alhazai a zo mota ta yi birki to yanzu mota in ta yi birki kan hanya ta sa ta sa zahama mota nawa za ta yi tsaya a baya to shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan in zai zo daga mu daga arafa mutane an sabko daga arafa saboda idan za a sabko daga arafa kowa Allah Allah ake kowa so yake yazo saboda misali an gashi kun zo misali arafa ga wuri ne zahi duwatsu sahara ce babu inuwa wadda take isassa inuwa yan menoni ne kuma ba su yi ba irin mai ake ce mashi irin girma da inuwa sosai su ne aka ce waye ya kai su wasu ce jori waye ya kai su wai menonin aka kai gona arfa to kuma dutse ne kuma ibada kake don za a yi ibada ce a kai a gama mi a gama sallah a zafar da la'asar saboda a yi ta ibada a yi ta ibada to kinan kaga in za a zo an gashi kowa so yake yi gaugawa in shiga mota ne zaka ga mutane ana rububin kowa ya shiga a fara gaishi muzdalifa saboda ka je ka samu wajen da zaka zamna ita ma a muzdalifa saboda muzdalifa idan an zo kawo hili ne gashi nan babu wata ruha ba wani daki kawai inda ka gani turu yayi daidai in plus kashin huda tabar makka kashin huda tabar makka sai ka ga wasu gungu nan jama'a jama'a jiya maza can kuma mata can nan maza kuma duka ka gani kusan an kowa ya gaji kuma ya kwanta ya barci kowa ya gaji an gaji to annabi sallallahu alaihi wasallam in yana dawowa shine tahiyyar da yake yi shine yace kana yi ne ya dafa kana yasiru al'anaka yana tahiyya ne sannu sannu bai yin tahiyya da gaugawa saboda kai ya cutar da wani yace amma fa idza wajada fajwatan idan ya samu sarari nassa sai ya dan ƙara sauki idan wannan hadisin yana nuna mana wato irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a taron jama'a yake tahiyya yana tahiya sannu sannan amma idan ya zamanto da jama'a ya samu sarari ya dan ƙara gaugawa sannan kuma irin kwaɗayi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shahi wato yi koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yanda suke koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wato a koda yaushe haka kuma zan mu gani falala ta usama da kuma wato abin da ya shahi yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance lokacin da suka ta yi haji annabi shi ya goyo shi daga arfa zuwa muzdalifa a saman wato taguwa shi wanda da kuma ya dauki fadl ya dauki fadl a bayan shi a jirin lokacin hajjin har ya zamanto wata da ta zo tana tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ka gato cewa fa ja'ala al-fadl yanzuru ilaiha wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kare shi to wannan dai duka yana nuna mana irin falala da kuma irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance da tawazuyi ثم لا يجعل الحديث الخامس والأربعون بعد المئتين وعن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر وقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا وقال افعل ولا حرج وتوانا حديثي شيكما zai nuna mana akan hukuncin jera wato abin da ya shahi ayyukan hajji na ranar idi hadisi daga abdullahi dan amr yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a ranar hajji ta bankwana faja'alu yas'alunahu sabai suka kasance suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama wani yace wallahi ya rasulullah ban kula ba ban hankalto ba fa halaqtu qabla an azba sai na aske kai na ka hai in yi yanka annabi yace izbah wala haraj je ka yanka babu wani damuwa babu komi je ka yanka waja'a akhar wani ya zo shi ma ya ce ya rasulallah lam ash'ur fa nahartu qabla an armi ya ce ban kula ba har sai da na je na yanka dabba ta kahin in yi jiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi irmi wala harash je kai jiwa babu wani abu sabin yake cewa fa masu ila yawma idhin an shay'in qaddima wala ukhira ba taba tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da wani abu a wannan rana wanda aka gabatar da shi ko kuma aka jinkirta shi na ayyukan hajji na ranar idi sai dai ya ce ifa'al wala haraj aikata babu wani abu wannan abubuwan da ake yi ranar abin da ya shahi yanka ranar ranar lai ranar sallah ranar goma ga wata shine abu na farko mutum idan ya zo in a tartib zakai shine ka je ka yi jiwa jamratul aqaba idan kun taso daga muzdalifa idan kuka zo za ku dawo mina saboda jamarat tana mina a ƙarshen mina za ka ga jamarat wanda in ka wuce ta kuma hanya ce wadda za ta iso ka wato abin da ya shahi makka to idan kuka zo za ku wuce mina ku je ku yi jihuwar shaidan ana ake jihuwar shaidan jamratul aqaba ita ce ake fara wato jihuwa a ranar wato abin da ya shahi sallah to ita farko ita za ka je ka je heta zan mu zo hadisi a gaba wato wanda yake nuna mana yaya ake yin wannan jihuwar insha Allah sati mai zawwa kenan idan ka yi jiwa sannan abu na biyu shine ka zo ka aske kanka amma ka yi sassaye ko kuma ka yi kolo zan magani shi ma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ma wanda suka yi kolo addu'a kuma da yanda ya ma wanda suka yi kwaskwas wato su ma addu'a bancin kayi wato jiwa kayi aski abinda zai zo na gaba shine ka je ka yi abin da ya shahi wato yanka abu nawa muka ce abu hudu ake yi a ranai abu na farko shine ka je ka yi jamarat shine ka yi jiwa abu na biyu shine ya zamanto kayi kayi aski abu na uku shine ya zamanto kayi yanka abu na hudu shine ka je ka yi tawafi wannan abubuwa guda hudu sune ake yi a ranar haji a ranar sallah ko a nan kun yanka dabbobi kuna brochet su kuma a can suna jibar shaidan su je kuma su yi aski kuma a je a yi yanka su ma suna yin yanka sannan kuma wato a je a yi abin da ya shafi tsawafi kenan na farko shine rami ka je ka yi jiwa in ka yi jiwa sai ka zo ka yi yanka da ka yi yanka sai ka je ka yi aski saboda ka tsabtace jikinka ka shirya ma yin tsawafi ka yi wanka ka tsabtace jikinka ka yi aski sai ka je ka yi tsawafi ina wannan su ne a jere wato yin jiwa yin yanka yin aski sannan tsawafi ina wannan hadisin ya karantar da mu cewa babu laifi idan baka jera ba wani ya zo ya ce ya fara yin aski kahin yayi jiwa wani ya ce ya fara yin kaza kahin yayi kaza annabi mu yace if'al wala haraj if'al wala haraj da abinda aka tambaye shi game da takdim ko ta'khir me yake cewa ta yake je ka aikata babu wani abu je ka aikata babu wani abu kaga shari'a wato ta musulunci insha Allah nan za mu tsaya sai darasi na gaba da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin العالمين